بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis 24 ga watan Zulqa'ida shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan Mai 2025 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabu Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab. Mun kare babu babu man ada'a al-ulama aw al-umara fi tahrim ma halalla aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban. insha Allah zamu shiga sabon babi duk da yana da alaka da babin da ya gabata malai ce babu qauli babu qauli ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله أفا حكم, أفا حكم الجاهلية يبغون وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح wannan babi mana ya kawo shi saboda cikamakin babin da ya gabata babin da ya gabata ya kulla akan cewa duk wanda yayi malamai da'a a abinda Allah ta'ala ya haramta su suka halatta mishi ko yayi masu mulki da'a a abinda Allah ya haramta su suka halatta ko kuma suka halatta mishi abinda Allah ya haramta to ya rike su a madadin ababen bauta wanda ba Allah ta'ala ba to sai ne yake cewa alam tar alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka baka ga waɗanda suke riya cewa sun yi amin da abin da aka saukar maka ba kai annan Muhammad wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar aka saukar gabaninka yuriduna an yatahakamu ila taguti sai gashi suna son su kai hukunci zuwa ga tagut wa qad umiru an yakfuru bihi kuma an umarce su su kafirce mu tagut wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shi dan ne ke son su bace bacewa manisanciya wa qawlihi da fadin sa wa idza qila lahum in aka ce musu la tufsiru fil ard kar ku yi banna a ban kasa qalu inna ma nahnu muslihun za su ce mu din masu gyara ne wa qawlihi da fadin sa wa la tufsiru fil ard ba'da islahiha kar ku yi banna a doran kasa bayan an gyara ta wa qawlihi da fadin Allah afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya suke nema ba hukuncin Allah ba sai ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Umar manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi har sai ya zama san zuciyarsa yana ban abin da nazo da shi ne aka mun wahayi Qur'ani da Sunna Imam Nawawi ce hadithu sahihun hadisi ya tabbatacce ruwinahu fi kitabil hujja ato an ruwaito mana shi malaman mu sun ruwaito mana wannan hadisi a kitabul hujja bi isnadin sahih da kuma wato isnadi ingantacce insha Allah zamu magana akan wannan magana ta Imam an-Nawawi da yace hadisin ingantacce ingantacce ne da kuma sauran ta'kibi da ba sauran malami suka masa irin su Ibn Rajab al-Hanbali wajen sati mun yi magana akan wasu halat wasu halaye da ake samu mutum ya yi da'a ga wani Allah ta'ala ta zai zama ya fita daga musulunci da kuma wasu daga cikin halaye da idan ya yi ba zai za ci ya fita daga musulunci ba musamman mun fara wato matashiyar magana akan wannan ayoyi na suratul ma'ida guda uku amma lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan yana daga waɗannan mutane suna cikin kafirai wata aya aka ce suna cin azzalimai wata aya aka ce wata aya aka ce suna cin fasikai su ne fasikan mutane amma yi magana saboda yanayin yanda shekarun baya aka rika amfani da wannan waɗannan ayoyi ana ƙoƙarin nuna cewa da zaran an samu mutum ya yi wani hukunci ba da hukuncin Allah ta'ala ba ko ya yi amfani da constitution ko ya yi aiki a ƙarƙashin demokradiyya ko wani abu kamacin wannan suka ce ya fi ya fita musulunci baki daya wani ya daga cin abubuwa ɗaya daga cin shiga-shigan abubuwan da suka dinga kafuta mutane a haka akwai maganar boko ɗin shi kansa da kuma akwai maganar shi kansa hukunci alƙawanin wada'iyya saboda haka da aka samu gaba ta zo irin wannan to gaskiya ba ma wasa ba ma kuma wato sakaci wajen mu kawo abin da yake zama tsira ga wannan al'umma saboda an riga an sha mu warke kuma yanzu ma ba wayannan abin ya ya zama ya bushe bane baki daya a yanzu akwai suna dan dawo da abubuwan su sannan kuma banda su kuma akwai wasu tunanin ma kuma masu irin a gida irin tasu tana za mu kawo wasu mu kawo misalan wasu daga ciki wanda a yanzu suna da wannan irin wannan akidar su kansu wannan aya kamar yadda muka faɗa ita ayan ko da ka ce alkafiruna a ayan su ne dai alzalimuna su ne dai alfasikuna ba ta da alaka da kuma ka kafarta wanda yake aiki karkashin wanda yace zai rayu a karkashin demokradiya wannan ba ba ci ba ta da alaka to ya kamata a fahimci haka in an za a tuna aimin wannan tashiyar cewa abu shi mutum ya rayu karkashin wani mulki na kafirai wannan akwai wato haifiyat da ake dubawa akwai yanayi da ake dubawa ko da an ce saban da malamai suka suka ce wani suka ce kafiri kafirin shine fasikin fasikin kuma shine azalimin ba ta da alaka da kuma yanzu ka zo ka ce dan haka duk wanda yayi amfani da wani hukunci da ba hukunci Allah ta'ala ba ya zama kafiri yayi mada guti biyayya ne ba ta da alaka wannan a fahimci tafsirin daban sannan kuma shi kai maka tike ka kai zuwa ga wannan fahimta ta ita kuma daban mukaddara duka ya zama yadda yanda su suke faɗa cewa kafiruna da kuma azzalimuna da kuma alfasiquna duk ma'ana ɗaya ce to amma wannan ba ka da dama kuma ka zo ka ce cewa wannan ayar tana nufin kafirai duka yahudawa da nasara musamman da yahudawa ba ta da alaka ka zo ka ce kuma sauran musulmi masu wasu shiga ciki sun akwai dalilai a shari'a kuma wannan dalilan babu ita saboda malamai duka sun yi ijma'i akan cewa dan mutum yayi wani yayi wani zunubi ba za ka kafata shi ba sai idan sharɗai sun cika shi wannan aiki a aiki ne duk abin da ke kuma aiki ne wannan ana sai an kwakwasa an ga zuciyar mutum yayi wannan aikin saboda mutlakin yanzu misali mutum ya zo ya shaki ai ya kaga ya hukunci ba hukunci Allah ta'ala bane amma kowa ya riga da cewa shi wannan ba kafiri bane ai hukunci ba da ba hukunci Allah ta'ala ba saboda haka wannan dole sai an duba yanayi da kuma yanayin yadda malamai ke fasara wannan abubuwa waɗannan ayoyin a takaice wani daga sai kamar da alƙawaranta za mu magana akan wasu daga cikin ma'anoni da malamai ke ba su saboda wannan ba shi ne na farko ba su ne na farko ba su wai khawarijin wannan kasar su yan boko haram ba su ne na farko da aka taba samu su yi amfani da wannan aya a gurguwan fahimta ba an sami khawarij na ibadiyya sun zo wajen tabi'i abu mijlas lahiq ibn humayd as-sanusi suka ce masa waɗannan hukumomi masu zalunci a lokacinsu sun kafirta kawai kaga an samu su ba cewa suka ba ba su hukunci da Qur'ani da Sunna ba kawai ana samu dan azalimai a cikin su ne suna zaluncin su suka sha giyar su si kaza si kaza irin wannan dai abin da kake ka kiyan kiran sako irin su Hajjaj bin Yusuf da sauransu amma sai suka ce ai sun kafirta baki da suka zo wajen Abu Mijlas Lahiq ibn Humayd as-Sanusi babban tabi'i suka ce wannan innahum dole sai ya kafirta suka ce dole shi ma sai ya kafuta su kafirai ne waɗannan shugabannin kuma dole su ma sai an kafuta su sai shi abu mutum yake ba su azaka cewa innahum ya'maluna bima ya'malu suna aikata abin da suke aikatawa na zunubi wa ya'lamuna annahu dhanbun amma sun san cewa zunubi ne a zuciyarsu wa inna ma nazalat hadhihi al-aya fil yahudi wan nasara ce wannan ayoyi da kuke faɗa waɗannan ayoyi guda guda uku su ma sun jawo shi wannan ayoyin sun ce ta ya sauka ne akan yahuda da nasara saboda haka yanzu in za ku ce sun zama su ma yahuda da nasara sai ku kawo hujjan kafata su da kuɗa sun ce ne yanzu yanzu wannan zalincin da suke yi shine ya fi hurukan Allah kaga wannan sai sun fita musulunci ko sun ce su ma ko ka mutu Allah ko ka mutu su zalincin da suke yi nasu zalincin da suke yi kaga sun sun fita musulunci ko kuma suna yi ne a matsayin cewa sun na Allah shine wanda ya fi daidai amma yanzu zalunci yana suke haka saboda su zalunci mutane ai dole sai an bambance sadaka nan da yace wannan ayan ta sauka ne a yahudu nasara shi abin da yake magana kenan to a ina ku aje su kuna tuhuma su ɗayan uku ne ko dai su zama sun ce wannan dokar ta shafi ta Allah ko kuma sun ce daidai yake ta Allah ko kuma sun ce ƙasa yake ta Allah ƙasa take ta Allah in ƙasa take ta Allah haka zunubi suka yi kenan wannan shine abin da yake faɗa yace wa ya'lamuna annahu dhanbu sun san cewa zunubi ne sai ce sai suka ce masa amma wallahi innaka la ta'lamu mithla ma na'lam wallahi kai ka san wannan abin da muka fahimta kai ma fahimta kake nan walakinaka takhshahum kawai kana tsoron su kaji yanda wato mutanen suke da haka ga a zo ana ana tattauna wani ilimi sai a sai su dinga tsammanin kawai ƙarya ake musu shikenan sai su zo su ce ai kaza kaza kaza ko wani ya zo ya ce an an ya zo ya ta ruwan ayoyi shi amma ba ta kawo musu cewa to amma wannan akwai ƙa'ida ta malami ƙa'ida ta malami yau me za a kawo ƙa'idar malami ta sa ma ayan Qur'ani to da me a shi ayan Qur'ani a sukutun yake ana dubawa ne a ga yanda manzon Allah da sahabban suka aiki da shi abinda suka aiki da shi duk yanda ka fahimta ko da yanayin ya zo ne a amulin muwamci a amul uda fi khusus kenan wato am ne a game take amma kuma ana ne nuna wasu al'umma ce ko suka suka shafa to haka dole ka koma wajen mu'minai in ba ka ba kai ma Allah ta zai maka zankon azaba wa yattabi ghayr sabilil mu'mini muwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira sai yake cewa antum ahqqu bi zalika min nace mu ku kuka fi cancanta mu siffanta ku da irin wannan amma nahnu fala na'rifu ma ta'rifun mu dai mu san abin da kuke faɗa ba ba mu san waɗannan abin da kuke faɗa na wannan zunubi da suke na zalunci ba ku ce kafirci ne wannan canzawa da suka yi na dokan Allah taghyir ni amali ba taghyir ni itiqadi ba taghyir itiqadi shine kawai mutum ji a zuciyarsa ta fi ta Allah ko kuma tana daidai da ta Allah ne ce in ka ga da maka ta Allah in ka ga da maka bi tasu shi ce da yanzu wanda aka yi daidai wadida to haka wani mutum sai kafirci yanzu amma shi yayin da yake yi yanzu mai cin rashawa a titi yanzu shi bai san zulmi yake ba ya san zulmi yake yi kaburi ne za ka ce ba tsoyi sallah ba a karba ba za a karba sallarsa saboda shi ya zara yi ya san zulmi yake yi ko da mishi katutu ya ce ba zai iya dainawa ba amma san zulmi yake yi to shi wanzu ya da sauƙin al'amari akan wanda zai zo ce a shi yanzu in karɓar rashawa ba laifi ba ne a to kaga shi lamarinsa ya yi girma kuma cewa da ya ba laifi ba ne ya yi laifin ne sannan daga baya kuma sai ya roƙo Allah Allah ta'ala shirye da shi to kaga yanzu wannan shine wato galibin maganar salaf cewa wannan ayan tana maganar kafirai ne sadaka ba da ba ka jira ma ka dauke ta ka dabba ta kan musulmai sai su ma sun kafirta wannan kaga wannan shine magana na Abu Mijlas Lahid ibn Sulais ibn ibn Humayd as-Sanusi kuma wannan shine ra'ayin Bara ibn Azib daga cikin sahabban manzon Allah wannan shine abinda Abu Hurairah ya ruwaito ce wannan shine dalilin saukan wannan aya za mu zo mu ƙarin fashin baki akan maganar sauka dalilin sa wannan aya ta sauka ta sauka ne akan yahudawa za mu yi magana akan insha Allah sannan kuma wannan shine abin da az-zuhri ya faɗa yace ta sauka ne akan kafirai wannan ayoyin duka az-zuhri shine Muhammad ibn Shihab ibn Ubaidillah az-zuhri daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai sannan kuma wannan shine ra'ayin Abdulhaq ibn Muzahim mai tafsiri wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wannan shine ra'ayin Ubaidillah ibn Utba al-Madani kuma wani ɗaya daga cikin ruwayi ne guda biyu ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas al-Baharul Haba babban malami shakundum na wannan al'umma a cikin asahihaini akwai hadisi da yazo hadisin Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi dan Umar yake ba da labarin cewa Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin su guda biyu sun yi zina sun yi zina suka zo wajen manzon Allah suna kokarin su lalata su canza wannan hukuncin da hukuncin sa zuciyarsu sai tambaye su suka ce to me ya hukuncin ku a ku a taura sai wasu suka ce nufdihum wa yajladun zamu zamu bankada su mu ba su mu sa su ji kunya sai aka kama su a zane su kawai sai a ce shikenan ba sai aka ji su ba alhali waɗannan mutane kuma su taɓa yin aure shikenan sai Abdullahi bin Salam yake cewa a kazabtum kun yi ƙarya ƙarya kuke yi sai wato aka kawo a taura aka karanta aka ga lalle a ce a taura akwai maganar rasul jefe wato abin nan to kaga shi misali ya ce to daga nan aje a jefa wadannan tunda sun zo wajen sai ne musu hukunci shi kuma zai musu hukunci ba da ba abinda ba da hukuncin Allah ta'ala ba to kaga su waɗannan Yahudawan canza hukunci suka yi akwai dokan na nan sai suka zo suka zauna suka yi shawara suka ce zo wannan dokan mu ta mana tsauri mu daina yin shi mu daina yin ta kuma wannan wanda shi wannan ya ce sai hayyun da na kawo amma in ka sake duba littattafai na malamai kamar tafsiri na al-tabari da sauransu akwai ruwaya da ce kawo daga az-zuhri ya ƙara wani bayani wanda yafi wannan yake cewa ya rawaito daga wani mutumi daga muzaina ratulun min- min muzaina yace man yattabi'u al-ilma wa ya'iyahu mutumi ne wanda yake bin ilimi yana bibiyan ilimi kuma yana haddace shi ya ya ba da labari daga Abu Huraira Abu Abu sun zo wajen manzala waɗannan Yahudawa suka ce ga waɗannan abu su hukunci sai suka ce to sai ya ce to meye hukuncin hukuncinsu a wajen ku sai suka ce yuhammamu wa yujabbah wa yujlat duk wanda ya irin wannan hukunci za a shafa mishi gawayi za kuma a je a rataye shi a a- a- a kaikaice akan jaki a zaga da shi a bashi kunya kaga ce dai nufdihu wa yujlat kuma an gama kuma sai a da- je a zane shi inda dai ake yi shekarun baya sanan muke yara za ku ga ana yin wannan an kawo barawo haka zaga da shi gari a ce ga abin da ga laifin da yayi wani ya da asali shi kansa inda ana yi ma yanzu kaga da da ila wani abin ya rike mutum yayi yayi ta'asa a zaga da shi gari to wannan suna yace su haka suke yi to shikenan sai manzo Allah sai a sai ya ƙara kawar bincike sai ya ga wani saurayi a gefen a gefe a gefe sai ya dan shiru sai ya ce yaya kai shiru sai ce a gaskiya mu fa ba haka ne a taura ba dan dawo manzo Allah ya tambaye su ne me a taura ya ce mu ba haka bai a taura menene a tauran ku ya ce mu a cikin a tauran mu jefewa ne sai yake cewa to fa ma awwalu ma- marta khastum amr Allah to man me farkon lokacin da kuka koma kuka canza hukuncin Allah kuka dau hukuncin da kuke ganin ku ya muku sauki kuka dau hukuncin mai rahusa kaga shi wannan ku canzawa suka yi to in zaka dauki wannan ayoyin ka dabbaka su kan al'umma ta maiki ya kamata su- ka- su ma su to bilis ko kuma a aikin su ko kuma a cikin zuciyarsu su ma su ce canzawa suka yi sun ce yanzu su gaskiya sun riga sun duba ne suka ga yanke hannun barawo akwai wato rashin rashin rashin wato rahama a ciki akwai wato rashin ci gaba wani abu ne barbarism ne wani abu ne wanda yake babu abu kaza babu kaza kan ka in ya faɗa wannan magana kaga yanzu kaga ka fahimce miki su zuciyarsa amma yanzu galibi mu yanzu duk da kawai ko kuma na kudin gora kuka ce da ba sun kafirta wane ne yake jin cewa shi yasa ma wanda zamu iya yi na zamantakewa wanda ba babu shi samun matsala daga wace daura aure fata ake zuwa yi sai an kawo shaidu shaidu kaza da kaza na zamantakewa abinda kai ba ma iya shine penal court shi kayan abubuwa hukunci na na laifi a yanke hukunci a tutun hannu a zo a cire a- a- a jefe wani a jefe kaza su kuma tura sun hana wannan kuma har yanzu ba wai mun fita daga cikin makotansu bane to yayin da ka zaka kafa mu ka tabbatar muku daga wannan kanjin sai da zan sai ayi bincike to ba kawai baka je ka ba inda mutum je duba bai je ba komai ba kawai shine kawai ya ga ya shata wani wuri kawai sai ya ce shi ya riga ya yi doka duk wanda ya kaza ya kafuta kaga wannan wani abu ne wanda yake a ba yi da ba yi da daɗi sosai sosai kuma ga wanda yake da ilimi yake bin ilimi yanda yake ba zai yi uzuri ga mutumin irin wannan ba so wani abu ne da shafa al'umma duka yanzu ba akwai bambanci za ku ga malamai an yi saɓani a kan mai haila za ta iya kanta ƙul'ani ko ba ta iya ba in tana haila za ta iya ɗaukar ƙul'ani ko ba ta ɗauka ba wannan duk saɓani ne a matsayinka na malamin da ya- ko in ce ɗalibin ilimi da ko dai wanda yake yanzu ya fara tatata irin irin haka din bai muke karantawa dai yanzu muka fara tatata a harkar nan ko kuma wanda ba su musu ba kai mu ba ko kuma wanda suke dan da sama da mu kaɗan kai kamar ka ce ma ka iya kira shi ma malami amma dai bai sai ce ya fita daga cikin abin da malamai suka rubuta ba ba ka ji dama kai kaɗai yanzu kawai ka zo da wata fatawa za ta shafi al'umma yanzu kaga inda zan yanzu kuka tambaye ni sai yanzu in ce eh mai haila kaza kaza kaza kaza saboda malam wani saboda malam wani altafi altafi kaza altafi kaza ba dole bane sai na bar ayin malkiya saboda dama an riga an saba sai in je in kawo abin da ni na fi gamsuwa da shi in kawo dalili kaga wannan yanzu ina yi abu ne na malanta abu ne na ɗalibin ilimi amma yanzu da ka zo ka ce yanzu wane da wane sun ta musulunci ko kawo ka ce yanzu ga ma'ayin da za mu yi amala da kafirai ko ga yan za- doka ce za ka kawo zai shafi wani dubun dubata mutane ba fa kai da dama ka kawo kai a wajen kare irin mu irin mun nan da muke iya mu islamiya a tara mana yara kai mu dinga koyar da su kai awa kuma me kai sani a harkar nan sai ka bari malamai sun zo na su wuce wani tattaunawa ko a maganar corona wallahi gangancin tsiya ne a lokacin corona da ire-iren musu garin gaba suna bada fatawa ba daidai bane ba daidai bane kamata ya ka zauna haka nan ka bari malamai su yi magana in ba haka ba wannan shi ke kawo ran kai wani ya ce halal ne wani ya ce haram ne wani ya ce makaruhi ne wani ya ce kaza har ishu na kirkito da sauransu duk da yawa wasu ya kamata su shiru ne kowa mu saurara malamai su yi magana duk da waɗannan abubuwan me za ka je karanta to amma galibi za ka samu yanzu wani wanda zai zo ya magana kan irin wannan abu ya kafa mutane larabcin nan ma bai ishe shi ba to ta ina wanda bai san larabcin ba zai iya sanin lokacin addini ne ba za ka sani ba wani yayin da yake jan waɗannan ayoyi ko yake jan mangarin malamai kana kallo saboda ba wasu yin Qur'ani da kai fata na iya karanta Qur'ani amma sauran waɗannan abubuwan da ba wasu wallahi ba iya karantawa amma kaga yanzu ya riga maka shi rawani ya ce kuma yanzu dole zai kawo hukunci ya ce boko haramun ne ya kuma ce kuma duk wanda ya shiga ya aiki da constitution ko ya je senate ko ya je waye aka zaɓe shi ko ya fito takara kafiri ne ɗagutu a ina ka samu wannan kayawa ina ka je ka duba ya sun je sun ɗauko littafai haka wanda suke ba na malamai ba ko kuma na malaman amma kuma suna kantawa ba daidai ba wanda suka fi kula da suka fi ikon talauci wasu ma sun je suna yi da waɗannan malama da yawa lokacin wasu daga cikin wanda suka dawo kaddin jami'a ne sun je sun karanta a can wasu malaman daga cikin malaman ma sun katar da su ko kuma sun ji ga wanda suka kantar da su suna ga muku ba haka suke nihi ba su suna magana da kawana waye ne da kaza da kaza kun ji abinda akwai circumstance wanda ya yi lidin da wannan hukuncin to kuma shi kowa qur'ani akwai asbabun nuzul ko a cikin hadisi akwai asbabun wurudin hadisi in ka ce ba za ka amfani da wannan bazu ba za ka fice abubuwa ba to amma kaga kaga yadda wato mutane suke suke yi suke yin abubuwa wanda ba daidai ba su waɗannan asali yanda asalin kisa yake in ka koma wajen maganganun malamai asali akwai wanda ya dace ne a cikin yaran manyan mutane ta yi laifi ko ya yi laifi ya dace a mashi rajamu a jefe shi sai wannan sarki sai ya je kawai kulle shi bai sanya mishi hukunci saboda dan uwansa ne saboda yara alaka da shi sai aka je wasu talakawa suka je suka yi sai je kamo wani cikin mazai kashe sai talakawa suka ce wallahi ba isa ba ko dai ka dauko naka da nawo namu duk kashe kashe su a tare ko kuma dai hukuncin nan ba zai yi ba da aka ga aka da kace yanzu gaskiya a zo a yi shawara a wannan hukunci za a daina shi hukuncin jefe wannan a jali shi wannan kaga ba shi ne kafircin ba canzawa suka yi cewa suka yi suka yi ittifaqi suka ce a canja mu a Najeriya wanne ya taba zama haka ne muka ce za mu yi kai da waka ita fadi sun shawara da mu ne da aka ce a daina koyar da sunna da suka shawara har yanzu kayan gadan mu duk gidan sauta an kaje za ka samu kayan gadan nan akwai Qur'ani akwai sunna akwai ashafa akwai Bukhari akwai kaza duk akwai wannan babu wanda ba wani sarki da bai da shi kana zuwa za ka samu akwai inda wuri da aka ce wannan kayan gadan mu ne mu an hana mu ka amfani da shi ne a dole to kaga kaga wannan kaga mu mu haye zama cikin mukrahuna ne ba ka da maka zo ka mana hukunci Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da ya zo ƙarƙashin wannan aya sai ce wa man hakama bi kitabihi allazi kataba bi yadihi wannan aya tana magana ne akan cewa duk wanda ya hukunci da littafin sa da ya rubuta da hannunsa wata raka kitab Allah ya bar littafin Allah wa za'ama anna kitabahu hadha min indillahi ya rika riya cewa wannan littafin nasa ma daga wajen Allah ta'ala ya zai ma Allah ƙarya bakar kafarta wannan shine kafarta kaga fa shi ya rubuta saboda ya sauya na Allah wannan fa kaga shi ake magana aya ba wanda mu yanzu kawai inda rujudu mun samu kanmu a wani yanayi da ba yanda zamu ba in zamu iya kawo jara sai ka ce muna da laifin in kawo jara muna da sakaci muna da kaza in akwai a cikin masu tara raju da ka su ce wannan zakadiyan wannan kaza muna renanta ai dole a yi ta kaza kaza kaza sai ka ce akwai jahili a cikin mu a za musu wazi a ga musu wannan mangan akwai hatsari amma baka yi dama ka zo ka cika mutane kuɗin gora ka ce sun zama kafirai ba wannan shine maganar ash-sha'abi da yawa daga cikin magabata suka ce duk wanda ya canza addinin Allah ko kuma ya hukuntar da san zuciyarsa ya rika jin cewa wannan san zuciyar nasa ya fita ya fita Allah to zai fita musulunci ko ya yi da Allah to zai fita musulunci kamar da wannan shine sha'anin kafirai sha'anin waɗannan Yahudawa da abin da suka yi kun ga canzawa suka yi wannan shine fasaran farko da malamai ke da shi na ce ban san mu shiga littafi na magagana kan ayoyi kawai zan a dubu zan kawo tafsirin ayan ne gaba sai wasu daga cikin malamai da suke cewa waɗannan ayoyi su kansu ma ana duba wasu halaye ne akwai kowa akwai laifin da irin laifin da yayi wannan shi ya gada mushi da kafirci wani abin ya gada mushi da zalunci wani kuma ya gada mushi da kuma fasikanci a suka ce wannan kufrun ne duna kufr fisqun ne duna fisq zulmun ne duna zulm wannan haka aka wannan imam bukhari yayi babi duk malamai sun yi ittifaki akan cewa akwai kafirci wanda ke nuna kufur wato kufrul amali shine kafirci karami kufrul itiqadi kuma shine kafirci babba wanda ya shiga cikin zuciya ya zauni a suka ce wannan ya sauka ne wannan anan suna magana ba yahudawan can ba dama yahuda ce da cewa ba su ne ba a suna magana kan duk wanda ya dauki irin dabi'a na yahuda wannan ya yafa wa kansa to akwai abin da zai yi a wannan ayan za a ciro kafirci a wannan ayoyin wajen kafiru ne akwai abin da zai kuma za a ciro wannan fasikanci akwai abin da zai kuma za a ciro wannan zalunci wannan shine magana na wato da ya tafi shahara daga Ibn Abbas al-bahrul habr kenan eh za a cewa al-bahr shakundum a ce kuma al-habr kuma shine malamin wannan al'umma saboda haka sai ka je ka gani yayin da kace ta wani ya zama kafiri ai da ka samu baka da wani magabaci akan haka a at-tauri yana ruwaitowa daga Ma'mar ibn Rashid ko kun ce akwai ruwaya da Abdullah Sanani kyautarwa daga Al-Thawri kuma yana rubuta daga Al-Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Ibn Tawus Abdullah ibn Tawus daga babansa Tawus ibn Kaisan daga Abdullah dan Abbas yace hiya bihi kufrun wa laysa kufran billahi wannan ayi ana ba da labarin cewa shi abin da ya aikata aiki na kafirai shine hiya bihi kufr wa laysa kufran billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli amma ba kafirci kafirce ma Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ba wannan ina Abdullah dan Abbas ya dauko wannan magana saboda a matsala ya dauko ya dauko wasu aikace aikace da kira su kafirci amma kuma a taƙiƙi ana maganar kafirci karami kaga anniyaha kwakwazo in mutum ya mutu matsala ya kira shi kafirci yace abubuwa guda biyu a al'umma ta kafirci ne daga cikin ce anniyaha kaga wannan wa zai ce dan dan kawai a mata rasuwa ta tana kwakwazo ta fita musulunci bare faɗa wannan magana ba ne faɗa sannan akwai mazala ke cewa latar hadis Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Umar dan Abdullahi dan Mas'ud a cikin sahihaini yace la tarji'u ba'di kuffaran aw tarwaya dhullalan yadribu ba'dukum liqaba ba'd kar ku zama kafirai bayana sashi kuna dukan wato sashi suna kashe su dan yanzu kawai wane ya kashe wane ya zama kafiri bai zama kafiri ba kisa yayi kawai kisa akwai narkon azaba amma ba kafiri ne ba ba kafiri wani zai dawama a wutar da zai fito ba baki daya ba idan aka faɗa ka wata aya akwai mu abinda malamai suke fasara ta da shi saboda haka wannan shi abinda Abdullahi da Abbas yake faɗa kuma wannan shi ruwayar da Ibn Jurayj da yake ruwaitowa daga Abba ibn Abi Rabah da shi da Ayyub as-Sikhtiyani Al-Walibi har ila yau yana ƙara ruwaito wannan tafsirin daga Abdullahi dan Abbas yace man jahada ma anzalallah duk wanda yayi inkari yayi musanta abin da Allah ya saukar faƙad kafara ya zama kafiri irin abin da yahudawa can suka yi kaga su cewa suka yi su wannan abin da aka sauka ya musu tsanani su ba su dauka su yanzu ba sa su kaga sun musanta kenan mu a cikin wane ne taba cewa yanzu yanke hannun barawa ka zalunci ne duk sai dai wanda yake tarar da ka sai wawaye a cikin mu amma dai manya masu hankali a cikin mu ba wanda zai faɗa maka wannan magana har yanzu muna girmama qur'ani da sunnan mu kuma yayin da muke karantawa mun san cewa wannan ita ce dukan Allah wanda kuma yake da rashin lafiyar zuciya wannan kuma kaga shi kadai ne kuma ba za ka zo ka mutane kudin gora ba yace man jahada ma anzalallahu faqad kafa wa man aqarra bihi duk wanda yace ya yarda da wannan hukuncin wa lam yahkum amma bai yaki hukuncin fa huwa zalimun wa fasiqun to wannan shine azzalimi shine fasik kaga wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul fasiquna humul zalimuna humul zalimuna humul fasiquna kaga ta shafe shi amma humul kafirun kaga sai yayi dukuri sai yayi inkari yace bai da ba kamar yanzu ya ce shi yanzu an san in yazo ya ce misali shi yanzu an san an san rashawa da yake a titi halal ne a wajensa halal ne kace haramun ne fa za a ja mishi aya ja shi halal ne kawai shi ba wanda ya sace mishi ba ba haramun halal ne kaga zai ai yayi yayi dubul yayi inkari kaga ba musulunci amma zai rika yi yana karba in ya ga wani malami ma haka sai ya dan kauce haka yace ya dan ya dan shamur abin su kaga shi ya san zunubi yake yi ya san walaifin ma haka fi nafsika wa karika an yadri alaihim nas ya san zunubi yake yi ta shi kaga yanzu wannan abin da yake shi zunubi yake yana cikin hatsari mai girma saboda zai iya kai shi zuwa kafta musulunta amma baka dama ka ce mishi ya zama ba musulmi ba sai in kana dalili to amma waɗannan duk ba su fahimta ba suka yi suka haɗa abubuwa suka din kafuta al'ummar musulmi a haka so wannan kaga shine maganar malamai so ita kanta wannan a tafka ga fasara guda biyu muka yi akwai magana cewa duka kafirai ake magana ma akwai magana cewa akwai kafiri akwai fasiki akwai azalimi duk a maganar guda biyu a ina ne malamai suka ce mu yanzu irin yadda mu da yanzu da muke karkashin waɗannan abubuwa na kafircin mu yanzu mun kamsilinci ina ka faɗa wannan magana ba ina ka faɗa wannan magana saboda haka sai mutum ya sani sun zuciya amma ba shi da inda zai je ya ɗauko a jikin mutum cili aka faɗa haka shi yasa zaka ga wasu lokacin malamu suka ɗau zafi kuma dole su ɗau zafi tsakani da Allah akwai gangaci kwarai daga sai ka san kai ga iya gejin ka ilimi ga iya awon ka ilimi awo ne wanda yake bai fitan ɗaya ba in ma ka kai amma ka zo ka kawo mutane wani cikas a rayuwar mutane ina za mu je aka ce da muka fita da al'umma musulmi ka ce da suka fita kullum wani wani ya kwana yana yana yana sallah wani ya ji ayan qur'ani ya ta kuka ka ce wani zai fita zai je wuta ai ba daidai bane wannan ko abinda zaka ga abinda su farko farkon da awon suna irin abinda idan izala suka ci suka ci ta yi a ce ba a cin yankan wani a ce wani kawai dan yana da rika kuka ya fita musulunci ina suka samu ba inda suka samu ba qur'ani ko sunna duk wanda ka je ka je ka koma har yanzu ka dinga jin wa'azi za ka ji yayin da ake cewa wani ya kafa to ba aya rana ba aya ba aya kawai ana ta wani wani kaula san wani kaula san wani ya fi musulunci wani ba za a ci yankan shi ba ba aya ba hadisi a lokacin amma yayin da aka zo mai aya da hadisi ga an buɗe an karanta to shi ka ga ba ba littafi yake dauko shi ba emotions ne kawai azifa ce sai haka shi ka hadin kafirci nan ba fa ai ba wai a hannun wani malami yake ba ubangiji ne yake cewa kaza kafirci ne in kuma ubangiji ya ce wane ya kafirci to in duk duniya za mu haɗu mu ce shi musulmi ne wala ba isa ba sau da ba wanda Allah ta'ala ya ce mishi kafiri ne wanda zai ce wani yana cewa a wurin Allah kamar yadda wanda in ba lalacewa musulmi ba wani yanzu har akan kof ne ya mutu ana ake wata tama ta kof ba top fabaro mafa wancan wanda ya mutu kwani wai akan shi wani musulmi wasu daga cikin musulmi suke tantama wai ai wani tunda yayi yana da wasu insaniya ya da kala insaniya shugaban masu zagin Allah da cewa akwai ubangiji uku haba to kaga yanayin abubuwa yadda suke abin nan banda wannan saboda shi yana da alaka da wannan babu na karatun namu akwai alkawanin wada'iyya hukunce hukunce da ake zuwa da shi wato dokoki za ga yanzu a ce ai mu ana kawo dokoki a ce za a kawo doka yanzu ba za cewa ana ta tunanin ma za a kawo dokan shi ta yi za a bai shekara shida ko shekara takwas ba kaga wani ayin dokoki ne shi ake alkawani wada'iyya mutum ya kawo wani doka to shi kansa malamai wani akan wannan basu mashi basu yi magana akan wannan in akwai daga cikin ƙanin ƙanin rasa'il wanda su shafi goma ba akwai muhammad ibn ibrahim alu sheikh ya yi bayani mai girma kan wannan kuma bayanansa suna da duk da karancin bayanan amma kuma za ka same su bayanai wanda akwai azanci sosai sosan gaske wasu daga cikin malamai ma sun yi shirin wannan ɗan bayanan nasa saboda haka wannan shi kansa ya kamata ya yi kafin mutum ya ce zai hukunci sai ya koma ya koma ya duba maganar malamai ina faɗan wannan yanzu na zo gaban da zan yi abin da nake son faɗa yanzu babu yanzu wani zai iya cewa yanzu babu boko haram ko kuma yanzu ai kowa ya gane cewa ba su ba su da kirki to a yanzu dai maganar wani ce wai babu wannan akidar har yanzu akwai ta akwai wani yaro na nan wannan bi kulli saraha za mu faɗa mu faɗe shi saboda a gane waye shi ba malami ba ne ba kafi yayi ba larabcin da ba kantawa yake ba da kyau ba amma yana fitowa yana cewa mu nan duka mu nan duka wasu mu suna aikin gwamnati wasu mu za su je suna kada zaɓe wasu mu suna zuwa su fito takara ya ce wannan duka arna ne kuma kuma arna ba yana magana wai arna wajen yin rashi a ɓace ba arna wanda in suka mutu su zama kafirai matashi ne fa yaran nan ba fa ya ba fa tsoho ne ba kar ka tsammanin in kai je ka kace a hoto yanzu zaka ga wa ga wani farin gemu ba komai baki ne sidik sidik kuma ina je gani daga cikin wanda suka cewa suke cewa sun san shi suna cewa ma da ya taba da ya je azhar zai karatu a sile jani nake jin haka wasu sile ja naija ko abuja daidai wannan da wurin yake da aka ce zai je zai karatu shekarar farko kawai yayi azhar aka ce nake tsammani ya kasa ya gudo bai iya karatun ba kaga da yiki ne kenan amma kaga yanzu wannan yaro ne wai shine zai dawo yanzu ya ce wai wai wai yanzu duk mutane sun zama sun zama kafiri sun zama kafirai wai fa abin da sa ran daga rikan satin baya na ji last week ne ya ya ƙara kafirta wasu daga cikin masu da'awa a a a a a a dutsen shi akwai wani matashi ne shi ma mai dan tarafi haka to da da can sun taba zuwa haka ba suka ya bayan suka ma gaggaisa a matsayin asu aminan juna ne haka sai kowa ya fahimci da kowa tun kafin shi ma Dr. Idris din bayar su to yanzu sai ta ƙara kwakwabe wa tsakanin su wai kawai saboda yace ya wuce zama arya zama kafiri sai ya yarda sai kake wala ilaha illallah wai kusan me ya faɗa ne kawai fa wai saboda ya ce wai kai wane wane tun da kanzu ka ce yanzu waɗannan abubuwan da duk muke na shiga siyasa da waye duk ba musulmai ne mu ba yanzu ka sai ka daina hawa titin demokradiyya ka daina kaza na demokradiyya wato ka titin titi asibiti ko wani abu in ya zai hamuta ba sai ya yi lasisi ba daga sai yana mishi magana duka daina yin wannan wata ce ai yanzu ka zama mushriki Allah ka duba fa ka zama mushriki tunda ka zama mushriki ka zama arni saboda ka yarda cewa babu demokradiyya ta da titi kenan ashe titi ba na Allah bane dan Allah ka duba wanda zai irin wannan maganar ta zahirci kuma a bawo shi ne muna ba ta fatawan cewa duk muka shiga mun zama kafirai wannan wannan ina ina ce yanzu shi tsakanin shi da ilimi sai dai a kama hannunsa a je a kashi amari in ya kiduwa ya katin ba a islamiyya a ce ya koya me ya karanta a ilimi amma wallahi haka na tabbatar za ku ga shi a YouTube haka sauransu wannan ya daga cikin kalubale za ku ga yanzu muna ana fuskanta adawa da can wani zai da can wasu malamai suna cewa a dinga saka suna wani ana malamai ne an san yana dan wani abu na magana ta ilimi da sauransu amma shi wannan shi kwata kwata ba malam bane amma kaga fitawa kai ke bayarwa fitawa hawa ba fatawan da babu wani malami da ya isa shi ya fara wannan fatawar shi yanzu shi daya sai ya zama da sauran malamai ya ji me yayi magana su dan baka zuwa ka fito ka ba ka fito fatawar da ya shafa al'umma duka amma yanzu wannan yaron haka yake fitowa ke tsawa da waɗanda arna ne yace ka fitawai shi wannan jami'a wai saboda kawai ya ce wai titi na na demokradiyya wai ya danganta wa titi maka demokradiyya yaran da ba iya bambanta tsakanin sabab da almusabbib yanzu idan na ce na sha ruwa ruwa ta min da kishi shirka nayi ba ubangiji ya sanya ruwa sababi ne wanda zai tafi da wannan kishin ba yanzu na ce wato da naje da naje likita ya mun treatment na ji sauki shirka nayi amma wane ne asalin wanda ya kawo maka sauki ba Allah ba to kaga yayin da kace ka faɗa shi wacce kana maganar sababi yayin da kace ubangiji kuma kana maganar shi musabbibin wanda ya halarci sababin to amma yanzu shi me ne laifin shi na biyu da yace titin demokradiya ba demokradiya ta yi ba ba ba mai mulki demokradiya ne ya aikata ba to mutum irin wannan wai shine wai zai zo zai zo zai zo ya ringa bada fatawa irin wannan kuma wannan an mishi magana ya zo ya ce wai shi ai ba irin ba irin boko haram bane shi ba cewa ba ba fada yake ba yaki yake ba bai samu dama ne ba wannan ya samu dama ne duk wanda ya kafu ta fito ya samu dama share guzi wannan wallahi yana samun dama wanda share mutane zai babu abin da ba zai iya ba wannan yaro kuke gani shi yaro ne matashi in kuka yi to za ku za ku gan shi ni ba zan iya tuna sunan shi ba to da ya bata min rai a ranar da na fara gani haka ya tashi wani dare ne nan haka na tsaya dai na dan kashe na kalla na kalli abubuwan da yake mada ai na sai dai la ilaha illallah kuma in dai haka muka al'umma ta koma a daidai lokacin wani hausawa a samu wata ta ce babu Allah wani ce babu Allah wani ya ce kaza wani wanda bai baka yakin ba bai taba karanta ko ko layi ɗaya na ilimi bai karanta ba ɗalibun ya ce wailun amma kuma shi ma ya zo ya ce ya bada fitawa ya ce yanzu ma waɗannan duk littattafan banza da wufi ne a daina karantawa na hadisai shi kuma yanzu wani ya zo ya ce ma duk wanda ya shiga su zan kasu a rai da cewa su fata ko zai takara ko kaza ko kaza duk kafirci ne wannan duk wanda zai shiga zama arni ya zama kafiri to wannan shine abin da muke fama Allah ya kyauta dan haka dole a dinga fito wa fili ana ga mutane waɗannan irin irin wannan mutane kuma wallahi wallahi bai samu dama ba irin shedanci da zai ba saboda yanda yake ma mutane haka ba zai kira sunayen malamai wasu lokuta dan kawai dan yanda aka yi nisan shi ma kenan malam wane kaza malam wane kaza malam wane wasu ya faɗa kuma zai musu kuɗin gode musu tabaran shi mutunci kada yaro ɗan ƙani wai amma na ba karan bane an ce ina tsammanin maka an baban shi ma wani tsohon liman ne haka yanzu ya samu dama yanzu ba ta yin tsiya ne da shi kawai a media Allah ya kyauta ya je masa da ya dawo kusan a masar akwai nishadi na muslim brotherhood da kwanan musulmin a can da kwanan musulmin suna da daga ci abin da suke damuwa da shi sosai suna da abin da suke kira tauhidi na hakimiyya tauhidi na hakimiyya shine a kadaita ubangiji a shi ne mai hukunci duk da wannan tauhidi tauhidul hakimiyya da suke faɗa akwai akwai wannan a cikin tauhidul uluhiyya uluhiyya shine ka yadda ubangiji shi zaka bauta ma to daga cikin bautar shine maka baka hukunci ka amsa to ba ba dole ce an kawo wani tawhidul hakimiyya ba to amma su daga baya wasu daga cikin su suka dauki tawhidul hakimiyya sai su rika matsawa kan waɗannan abubuwa haka cewa suna suna nufin hatta social changes and political changes irin wannan sai ma an kawo shi a daidai lokacin kuma wanda bai kawo ma su ya mutunci da sauransu suna da irin wannan matsawa sosai a manganin sai uku da sauransu haka ya da shi da su almaududi ga wanda ce yawan karatu za ku ga suna da wannan fatawoyin za ku sai kaga waje sun ce akwai wannan musulmai a lokacin suna cikin lokaci na jahiliya al-mutama al-jahili in zai al-mutama al-jahili suna sun ce kun kafuta eh kun kafuta inda ba ku wuce da wuce qur'ani kun ka ko kun zama daidai ko ba ku zama daidai ba ko ya daidai ko bai daidai ba to da ina da nan ne da ya dan je haka dan sabo wannan tunanin haka wanda kuma dama wannan shi shine da kamar da malamai suka faɗa matashiya na boko haram sosai duk wannan aƙidin galibi daga irin wannan aƙidin ake zuwa ajiya ɗauko ta dama ba wani ne wani ya je ya shiga ɗaki kawai tsawa tawalu ta kawawa ya je gano cewa boko haram ce ba ba ƙarya ke yi zuwa je ce karanto ya samu sabuwa ba wai wani abu ne wani ilimi ko kace takawa ba in kace ba ilimin ma ko kace takawa wai zuwa ya kula kashi a ɗaki ya dinga ibada a ubangiji ya mushi ya mushi ilhami ba wani ilhami bane zuwa ya je karanto wani abubuwa kuma a shi alkawari wada'iyya idan kuka lura hukunce-hukunce ɗan adam ke kawowa a cikin shi ana iya samun abin da ke halal ne ake a shiga shi umar ɗan haɓa ma ya kawo wasu abubuwa wanda za ka ga kamar tsari na na wato wannan dawawin da ake kawowa tsari na raba dukiyar gwamnati abubakar kaga na can shi daidaitawa ke umar kuma daga baya ya raba wanda ba shi ya kawo ba dokasa ce doka ce ya kawo amma kuma dokan wannan dokan doka ce da yake sani lalata hukuncin Allah a shi soki ma gyara saboda yayi ne saboda kiyaye zamantakewa mutane haka akwai wannan akwai irin wannan dokoki a cikin kulafa akwai alqanuni a sultan Sulaiman alqanuni wani baturke ne wanda yayi daga cikin daular Osmaniya daga cikin amsa a cikin kanuni saboda yana yawan kawo civil law of the land shi kamar yanzu titi ka ce mu buda ba titi mu buda ba qur'ani na kusunna ne maslaha ka duba kawai kamar a ce in zamu karba kudin domi layi wannan kaga wasu abubuwa ne ko a ce mata su nan mata mata su nan wannan duk wasu abubuwa dokoki ne wanda suke a mutane ke kawowa saboda a samu maslaha ko jan kiyaye addini ko kiyaye mutunci ko kiyaye dukiya ko kiyaye rayukan mutane da sauransu titi ka dan a kiyaye rayukan mutane in mutum yayi wamu ya ce an ci tara ana qur'ani ne ba sunna ne wannan wannan abu ne wanda yake qur'ani Qur'anin ma an ka je ka duba al-jusul amma suna goyen bayan wannan sadaka al-qawin wada'iyya sai ka bayanin me kake magana haram me kake magana radda abubuwa ne da yawa a ciki banda wannan akwai abin da zaka same shi lalle wannan zaka ce kafirci ne kamar a kokarin canza hukuncin Allah da hukuncin wani kaga wannan lalle kafirci ne to amma shi wanda ya aikata shi ya zama kafiri wannan kafirci ake magana wannan kaulan wahidan da bukadiya wannan kafirci ce a kawo dokoki wanda ake kawowa na kotu da wayar da wani kafirci amma yanzu wanda ya yi aiki da wannan kai tsaye zama kafiri sai ka zo kai tafsiri kuma kaza din kafirci ne ba ko kowa ya yi aikata aikin kafirci kafirci ya fada masa ba Allah sai an fahimci waɗannan abubuwa saboda haka waɗannan abin da mutane ke faɗa mu muna kira su a hadafin asnan sufa haula hala kamar da zuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne gaskiya a cikin al-Bukhari حديث عبد الله بن مسعود حديث علي بن ابي طالب البخاري da الترمذي ابن ماجه da kuma imamu ahmad sun fitar mazala yana cewa ya ci fi akhir zamani qaumun hudathaul asnani sufahaul ahlam karshen zamani za a samu wasu mutane a hudathaul asnani yara wanda suke yanzu suka fara kamfara sannan kuma sufahaul ahlami ba su da hankali sosai hankalinsu bai nuna ba irin waɗannan yaran kawai su zo haka da kawai rukawa hukunci ko ba ku da experience an komi ba ku san da Najeriya ba ta samu asali ba ba ku san me aka keto ba kawai yanzu ku taso kawai kuke ko ga Najeriya a ha amma ku zo ku kuma mutane kudin gora kuke suna maka suna maka ah saboda haka wannan ra'ayi da waɗannan mutane yara suke zuwa da shi gaskiya ina ƙananatawa saboda ba za ku ƙara jin wasu abubuwa suna tasowa dan yana kafa fahimci wasu suna tsaya suna tsawaran shi in ka je ka duba comment section sai ga wasu waye suna ganin wani wani hero ne ba kuma ganin hero bane kar wani ya je ya ga fatawa irin wannan dan yanzu muna muna samun aka muna samun yaji a rayuwa wani ya ce wai ai shi ma ya biya na kafiri dan in kun bibiya a lokacin baya ta yaya aka samu aka dinga bin wannan mutum ya rika samun magoya baya lokacin Obasanjo ne lokacin ana da shan wuya lokacin ana shan wuya ana cin halin rashin tabbas to shi ɗarin biya da shan wuya biya da aka samu wani ya zo zai yi aran gaba da shi wancan azalumin sai ga shi kenan yana ya ji daɗi an gaba masa komi ya bi shi to yanzu ana ana fama shinkafa ba kowa bai ishe sai shinkafa sai wani ya zo yana ta zagin su sai a ce a shi kenan yana san yana fara gaskiya dai gaskiyar shi babu gaskiya ko musu kazartin ba gaskiya yake faɗa ba kuma manzo Allah ya bada dama labarin cewa za a iya samu ire-iren waɗannan inda zaka gane haka shine wato hukunci suke yi su a karan kansu su daya ba kuma Qur'ani ne ba sunna ba kuma ba munannu na ilimi ba ba munannu na ilimi ba suna ya kamata a zama yana da shekaru yana da experience kuma khibra da tajriba sannan kuma fatawa ta wata take akwai ai akwai wanda suka bi shi Qur'an Allah suka bi shi ilimi yaje zakulu ya fara kantawa ya ce ba ra'ayina bane ra'ayin waye ne ba shi ɗaya ba yace fahimtar sa bayan irin wannan balle a cikin ƙasa Najeriya akwai wanda ya fi shi ilimi akwai wanda ya haife shi ma ya ki tafi da ilimi a ilimance ba ma a shekaru ba amma kaga yanda abubuwa suke mutane suna kowa suna ta magana cewa wannan kafirci ne bakadiya kafirci ne hukunce hukunce da ba da abin da Allah ya saka wannan kafirci ita kanta wannan ina jin mana da lokaci ko mu yi magana kan demokradiya ita kanta ita kanta demokradiya ita kanta demokradiya ga wanda zai yake dan bibiyan katin da muke a bacin malam sarkin malam bulama mun yi magana mai tsawo fiye da so ɗaya so biyu ba na jin da ɗan yawa ne akan ita kanta demokradiyya da ire-iren waɗannan abubuwa lokacin da muka zo magana akan da'a ga shugabannin musulmi daga malamai da kuma shugabannin siyasa mun yi magana mai tsawo akan wannan a yanzu dunkule wanda yake so insha Allah ya bi inda muke a aje rumbuna na katin mu zai sami wannan katin insha Allah da yawa za ka ga mutane in suna magana demokradiyya suna ganin kawai abin da sa muke cewa demokradiyya haramun ce kafirci ne shine kawai kada ƙura kai daga jin wanda ya fara faɗa wannan maganar ka san shi bai fahimci kafin ba babu inda aka faɗa wannan magana a ƙur'ani an ma hasali ma in dai za a ɗauka da jamhuriya ne ko aksariya wannan ai da shine in za ku tuna Usman ya zama khalifa khalifa sauran mutane musulmai da yawa sun fi karkatar ma Uthman tazaran shi da Ali akwai ɗan tazara to wannan tazaran shi yasa aka aka mutu da cewa to alherin ya fi karkata bangaren Uthman kuma kaga wannan ai ai kun ƙara fara guran akai tunda an ji an jira ayin wani an jira ayin wani an jira ayin wani an jira ayin muhajirun an jira ayin ansarawa an jira ayin manyan manyan su ma su shidan nan kowane an ga to wa kake so wa kake so kowa ya faɗa kuma so ba wai so na kawai zuciya ta zuciya ba a so na mai wanda kake gani ya fi cancanta na cancanta to shi wannan kaga akwai idan kada qur'a wannan akwai sai dai kada qur'a ba irin wannan ba shi za a zo a bayani shi demokradiya babban matsalar mu da demokradiya ai ba maganar wai zabe ne ba zabe da ba ba taba cewa wane ya zo ya hau mulki ba ai zabe ba sai dai zai kwata ne kwata kuma wannan kaga wata bakaci da ba amma in dai bai'a za a masa bai'a to ai baya zabe ne ba zabe ne cewa kun yadda kun bashi kun kun bashi abinda abinda zai shugabace ku Uthman kaga haka aka yi Ali shi ma wasu daga cikin ne suka ce kawai ka zo ka ci gaba da dama an tuna abinda aka yi a baya su biyu ne suka canja ras shi da Uthman din saboda haka ya karanta dago sai ka kai wannan magana zaben dai akwai ta kawai dai ita da mukadiya na farko abin da yasa muke adawa da mukadiya saboda su sun ce ne ‘yan adam ne su za su mulkin kansu da kansu kaga inda matsalar take kenan mutane su take mulkin kansu da kansu saboda haka duk wani shugaba abin da yake shine niyaba wakilci suke tura shi yayi saboda haka idan bai musu abin da suke so ba za su zo su tona fito da shi ko dai sauka ko su hallaka shi su sa wani kaga wannan shine asalin demokradiya suna kira wannan hukunci na ash'ab jama'a ne suke yi kawai hukunci wato hukunci na mutane dan mutane kuma saboda mutane haka suke faɗa to kaga wannan shine kafirci saboda babu Allah ta'ala bai bar zaben shugaba a hannun gamagaran mutane ba Allah ta'ala bai bar wannan ba ana sa wanda suke da ilimi da hatara da sakan ya kamata da shekaru zo su duwa ma al'umma su ga wato abin da ya fi dacewa da su saboda haka wannan mu a wajen yana kawo kawo ba ne yana kawo kawo ya mutsi ne amma ina cewa la yasbihu an-nas fawda la salata lahu baka ce mutane kawai zai su tayi abu su ina rubutu abin su in ba haka ba yanzu zaka je ka hada tsakanin limami wanda ya san addini da kuma wata karuwa zaka hada wanda yake namiji ne shi ya riga ya san wahalar da yake ci da tsungiyar da yake sha in ya fita kasuwa da ya je ofis ɗinsa da wata mace da sai dai a bata tana gida a kulle ba za ka hada ba in ka hada kuma kaga wannan ai kashe mutum biyu za ke nan akwai zalunci a cikin a cikin hukunci kuma yanzu idan kaga su suna yin hukunci da majority haka majority kuma to yanzu ba su faɗa mana ya za a yi da su minority ba za a mai da su bayi ne ko kuwa yanzu su ya za a yi da su kuma ra'ayin su tunda dai ra'ayi ne majority ba faɗa ra'ayi ba kaga ra'ayi za a fitar da su a ra'ayi kansu mu kuma musulunci duk wanda ba shi ne na masu hankali da suke za su zaɓa kuma su ma za a an kar da su cewa suna wakiltan fa al'umma ne wanda take yayi zalunci wajen zaɓe to ya ci amana al'umma dole a gaya mashi wannan kaga to wani akwai bambanci mu tsakanin mu tsakanin demokrasi wannan shine asalin hakikanin bambanci sannan bambancin da yake ƙara na biyu babba shi al-hurriya al-mutlaqa absolute freedom da demokradiya suke faɗa mun kuma musulunci kaga ba dama kai ka ce ba kana da yancin ka iya abin da kaga dama kawai zo maka zuciya kawai ka aikata mun ba mu da wannan kuma cewa akwai absolute freedom a demokradiyya wannan shi kofa ce na kafirci saboda abin da ake magana shine mutum ya rayu yadda yake sha'awa haka ba zai rayu ƙarƙashin wani addini ko koyar wani wani manzo ba sannan kuma ya rayu rayuwa na mutuncin da shi ya ga ya kamata ya mutuncin wani mutunci ne a wajensa dan haka in yana son ya ma dugo in ta san ce ma dugo ce ma dugo in yana son ya aure namiji ya aure namiji in yana son zana ba mata ya zana ba mata in yana son ya ce shi kaza kaga duk wannan horiya ce mutlaka duk wani abin da ake Allah ta'ala ya haramta to karkashin demokradiya to su halal ne a yi shi kuma in ka ce ba za ka yi ba sai dai a tambaye ka ra'ayinka ne ko ko addini in addini ne to haramun bushe da ba kamar da ɗan faransa ke yi in an ce an ga wata tana sa hijabi sai to ku wannan ra'ayinku ne ko barin gemu ne ka za ka ko ayan kwallon faransa da kuma masu yin volleyball ba volleyball mai sunansa basketball da sauransu shi ta barin gemu fa amma su za a basu da yancin su na yanci ne mai ai ra'ayin su ne amma yanzu ka bari ai yanzu addini kake ai mu addini ba a yin addini a nan a wurin mu kaga mai na zamu iya da muka da muka iya zama kafirci kuma kaga wannan shine bambanci na biyu da demokradiya da wannan sai haka maganar za ka ga abin da jahilan yanci haka mu suke yi wannan ce jahilai sai haka bu sani ba ce ai me musulunci ya a masallaci amma an fito da bukariya ka kamar mutane su a wannan kaga magana ce ta kafirci amma da shi bai kafirta ba dan jahili ne shi ka ce cinin demokradiyya kawai kai abin da ka dama ba addini a ciki a wannan haramun ne kuma ta kata wannan kafirci ce saboda haka kuma akwai almusawa suna cewa dole a yi creating egalitarian society equality daidaito tsakanin namiji da mace Allah ya raba ku ce kun ce kuma daidai wani da za a ba su tsakanin mutumin kirki da mutumin banza a wajen zaɓe zaɓe tikin da kuka yi kuka dangwala ɗaya kuke a wajen su asali da afalih almuslim wal kafir wannan daidai suke su ba wani su ba wani ba wani bambanci kuma duk addinai ba wani bambanci tsakanin musulunci da kiristanci su a wajen su daidai wani yana ciki waɗannan abubuwan da su ne muka ce demokradiyya kafirci wannan kawai ka ƙara kaka rage in yanzu demokradiyya din aka cire waɗannan abubuwan to wasu sauran social justice da suke da shi sauran wasu abubuwa wasu abubuwa ne da musulunci zai iya karɓa ko kuma ya gyara a kansu sau da haka waɗannan wasu abubuwa ne wanda ba su ne asalin abin da yake ya haɗa mu da waɗannan da waɗannan wato ita system ɗin nan ba a waɗannan abubuwa guda uku da wasu daga ciki da ƙari akan waɗannan abubuwa guda amma waɗannan su ne manya su ne abin da ya haɗa mu da su ban sani ba ko muna da dan daga cin shi abin da wannan yaron yake kawowa da bai ne shigo da shi ba da ran shiga katuna ne abuna amma ya ce wa ayyadu bukari a san kafirci ne don haka wanda ya shiga demokradiyya ya ce zai takara ko zai zaɓe ko kaza ya inda ya san wannan kafici ne daidai yake da wanda ya shiga cikin coci coci ko ya samu wani gunki ya mishi sujada da haka shi ma zama kafiri in babu lokaci mu bari mu jinkita wannan magana ko akwai ba lokaci ko ba ya guri za a ga muna ta wannan magana da muke yi wata rana za ku ga amfanin wannan magana insha Allah ta'ala saboda yanda muke fama da gauga'un nasi yanzu in aka zo wannan gaban ba magana ne ka tsaya kai wani ka kai wani highlighting kai ka wuce ba dole a tsaya a tattauna wa mutane waɗannan abubuwa ka dan karantawa ana kurman baki ba a gane ba saboda yanda jama'a suke cikin halin tsirkariya da yanzu ba su fahimtar abubuwa kowa yanzu da saboda wannan social media ya kawo alheri amma ya kawo abu ya hargitsa abubuwa gaskiya ya kawo abubuwa duk sun sama sun koma abin da yake sama ya koma kasa abin da yake kasa ya koma sama wani wanda yake tafe ne tafe wato shi a mutane banzan bazara da shi bai kamata ya magana a saurare shi ba amma za ga ya shigo yana cin magana abin da ya shafa al'umma baki daya sadaka insha Allah wannan shine zai zama abinda zamu karanta sai mu shiga cikin babi in kuma muka shiga cikin babin zamu zamu za ku ga wato inda wannan maganar da muke yi ta alaka da da shi babi din insha Allah ta'ala abinda baka taji Allah ya ba mu lada abinda baka kusa Allah ta'ala ya ce mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da wani in ya zo wani sati bai samu ba a wasu abubuwa ne in ƙara faɗa akwai mace tsakanin shi ka ce kaza in kafirci ne wanda ya zo fara kawo dokan da misali kawai aka samu wasu wanda suka fara kawo dokan cewa su ba sai an yanke hukuncin hukuncin wanda ba sai an yanke hannu barawo ba wanda ya kawo wannan dokan shi yadda ya kirkiro wannan dokan shine mai shari'a kenan shi shi a riyawansa wannan ka kafta ne daga musulunci saboda ya canza hukuncin Allah sannan kuma banda wannan sai kuma wanda ya aiki da hukuncin shi kuma wannan malamai suna tafsiri yanzu ka kama mu yanzu mun kawo ba mu kawo demokradiyya ba mu ba mu muka ce ai kaza ba aiki ne muke yi da shi gwargwadon abin da larura ko kuma bukata ta ta hukuntar to wanda kaga ana bukatar a tafsiri shi kuma shine wanda allazi hakama bi ghairi ma anzala Allah akwai magana shi allazi wato allazi ja'a bi بحكم على خلاف ما أنزل الله تعالى شيء هو الذي أحدثه وابتدعه أو هو الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو ليس ليس من أحدثه وليس هو أبو عمرها ba shi ya kawo ba to wanda wannan kuma akwai magana kuma a wanda shi yaje ya karba abin yaje ya kankama ya ce za su adapta irin wannan irin wannan sanar kamar mun ce za mu adapta rayuwar da bukadiya romo da bukadiya waye waye waye irin wannan magana me hukuncin shi ta ina ne za a yi zama a samu kafiri ta ina ne kuma za a iya yin uzuri sannan kuma hukunci da mutum ce zai je kotu irin wannan haka saboda wani ya zalunce shi ba ta inda zai kawo zai sami hakkinsa ya fito masa sai ta irin waɗannan abubuwa shi ma bai hukuncin sa to kaga waɗannan abubuwan duk sai kai rarraba waɗannan abubuwan sannan ka kawo hukunci a gane amma in kai hukunci hukuncin gora baki da kaga za ka yi zalunci ƙwarai da gaske Allah ta'ala ya kyauta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh